alƙali shine alƙali iyar al'imama shugaba abul farali yana da ɗansa faralu shi yasa ake cewa abul faralu rahimahullahu Allah ya ji kansa ya masa rahama yana cewa na'am wa saddadahu kuma ya gaskata ya sake katartar da hin la kafa ala man marasa shay'an min al-ilmi aw kusa bi adna lamatin min al-fahmi bi ta'zimin la shi qadra nabiyina sallallahu alaihi wa sallam
la kafa babu wani abu da ya buya alaman marasa shayan da wanda ya gogayya da wani abu ko kaɗan ne min ilimi in dai mutum ya taba gogayya ya nemi ilimi au kusa ko wanda aka keɓe shi bi adana lamati da ƙanƙanin ilimi wanda ba mai yawa ba ko kaɗan ne ma ya samu na tsokaci min alfahami na fahimta bi ta'azimi lalle zai gane yadda bi ta'azimin layi za ka ga in dai da ilimi kankane mutum zai gane irin yadda Allah ya darajanta annabi nabi na sallallahu alaihi wasallam in dai mutum yayi gogayya da ilimi ba boye bane a gunsa abinda duk littafin da Allah ya saukar ba littafin da bai yi bayanin annabi ba kuma alqur'ani gaba ɗaya sama darajar annabi yake bayyanawa to wanda ka dan yi ilimi zaka sani sai dai mutum jahili ne bai sani ba wannan shikenan
wa qususihi iyahu bi fara'ila wa mahasina wa manaqiba la tanrabidul zimam kuzuzi iyahu kuzuzi da Allah ya baiwa annabi shi kuzuzi yi ne karin karamomi bi fara'ilin da falaloli wa mahasinin da kyawawan tadodi wa manaqiban da darajoji wanda Allah ya ba wannan annabi namu la tan rabi da wannan ba za a iya kiyaye ta a ce ga adadin su ba lizimami dangane da yadda mutum zai lissafa su ya ce ai kaza ne ba zai yi ba sai dai a faɗa abin da aka faɗa abin da masu littafi sun rubuta sun rubuta abin da ba rubuta ba kuma Allah shi ne masani abin da za ka faɗi darajar annabi sai dai ka fara faɗa tun ba a yi duniya ba to babu duniyan kuma kana ina tun ba halitta al'arhi ba ma sai ka fara fada tun kafin a yi al'arhi al'arhi ma da haskensa aka yi abubuwan da Allah ya bar kansa sani in dai za a fada za a fada abin da aka rubuta har a ji a da abin da ba a rubutawa haka lamarin ilimi ku ce da wannan ya tashi ya zauna wanda ya jingina da jibilan nan kai tashi ka zauna ba haka ake neman ilimi tashi ka zauna wannan dai na kusa da ku yau sun kuya haka za ka yau kaje kajin yana kana neman ilimi sau ɗaya na taɓa yi agun malami na ce karna har yau na dama nake a halbahi muna karatu na ɗan jingina ce mala ba ba yin haka da abin na biya da kuɗi ne sai na biya miliyan ɗaya da wannan jinginan na rana ɗayan da ne kana neman ilimi ka jingina ta sai a jingina ka in ka zo neman ilimi da wahala yake neman su ba da daɗi ba to tun kafin a yi al'ari za a fara bayani akwai guraren ka duba kamar alfarhi annabi ya zauna akwai inda annabi ya zauna yana bauta wa Allah shekaransa dubu goma ya ɗaya a gurin dubu sha biyu yayi a dubu sha biyu nan da ya zauna mai kasan yayi akwai inda annabi ya zauna wani daraja da aka canza shi sai da ya shekara dubu sha ɗaya yana bauta Allah daga shi sai Allah babu ma halitta akwai inda ya sake zuwa shekara dubu tara ya yi akwai ya yi dubu takwas ya yi dubu bakwai ya yi dubu shida dubu biyar dubu hudu dubu uku dubu biyu dubu daya ko ina guri guri guri daga nan kuma ya canza an kai nan wata daraja Allah ba na daban jibril ya tambaye annabi ya ce masa annabi ya tambaye jibril ya ce shekaran ka nawa ya ce ko na tauraruwa tana fita a gargayen al'arshi kamar da ya za ruhul bayani jibril ya ce masa annabi ya ce masa jibril ya ce ya rasulullahi wannan tauraruwan ta fito sau da ya ta lega ta kuma sai bayan shekara dubu saba'in jibril ya ce wannan tauraruwan na ganta sau dubu saba'in sai annabi ya ce ta ni ce tauraruwan kuma kafin a halice ka ta yi wannan dadewar to wannan dadewar da ya kafin halice yi me kasan yayi ai da za ka kirga rairayen duniya ka ɗauki rairaye ɗaya ka faɗi mu'ujizan annabi ƙasan duniyan sai ya ƙare mujizan annabi Allah ne kadai ya sani da karama abin da Allah ya so a faɗa kurin an faɗa
وتنويهه من عظيم قدره بما تكل عنه الألسنة والأقلام
da Allah ya ɗaukaka annabi min azimi kadar na girman darajar annabi ayyada Allah ya ɗaga shi bi ma ta killu an wa alsina da abin da har ne zai dagu shi ai in kana so ka san kaɗan daga cikin darajar annabi mala'ikun da suke saman bakwai wani mala'ikan ya yi ruku'u wani ya yi sujada wani ya yi dago daga ruku'u wani yana zaman tahiya sauran mala'iku kuma Allah ne san adadin su suna aiki amma daren da annabi zai isra Allah ya ce kowa ya bar aikin da yake min a koma kula da zuwan annabi Muhammad Allah ya ce kowa ya bari ba magana wai Allah nake wa yake zuwan annabin ne aikin Allah duk mala'ika duk mala'ikan da ka gani a tsaye yake a darajan kuma abin da zai baka duk al'ada a addini inda ka ga rubuta la ilaha illallah ka kare maka kallo muhammadin rasulullahi ne a gaban amma daren da annabi zai je ba haka haka tsara ba Allah ya ce kowane sama ku rubuta muhammadin rasulullahi kurin sai aka aje la ilaha illallah a gefe kowane sama an je sai dai a ce duk zamanin bakwai Allah ya ce kowanne kar a hada ma hailalan a rubuta kurin muhammadin rasulullahi Muhammadin Rasulullah Muhammadin Rasulullah haka annabi ya dinga gani yayin sa ake kowanne ba mala'ike kuma yana jiran ficewan annabi Muhammadu masu ruku'u sun daina masu sujada sun daina masu kaiwa gohi sun daina mutum mala'ikan da yake sallah ya bari ga shugaban masu sallah zai zo kuma idan kana bauta Allah ya kira ka Allah ya ce bar sallan bar sallan ka amsa kiran annabi kurin kamanta ka bari maza ka dawo gidan annabi wanda zai je sama duk sunansa ne a rubuce kuɗin muhammadin rasulullahi kuma allah ya ce a bar abin da yake masa a kula da zuwansa to ko iya nan aka gaya ma in dai kana da izina kana da hankali ka gane cewa a nan ka ji abin da ka ji kuma da annabin zai isra'i zai mai raji abin mamaki duk halittan allah da allah ya halitta bakin iya inda zai je tsaya magajiyar tikewa wanda yana zama da magaryan tikewa ma an zai karbi umarni a gun Allah ƙasa zai yi sai ya da magaryan tikewa wanda yake gasa mala'ika zai je je magaryan tikewan ya tsaya ba gaba shugaban mala'ikunan kuma gaba ɗaya jibrili ne na ƙasa bakin san ya tafi ya tafi ya je da magaryan tikewan tsaya zai shine tikewan ai na zama in Allah zai baka umarnin mala'ikan da yake sama da magaryan tikewa ko al'ari ko kursi ƙasa za su yi sai sun zo magariyar tikewan za su karbi umarni kuma sai su koma mahallinsu ba a fice gudun amma da annabi ya zo jibril ya ce ya ya ce wa mami na illa lahu maqamun ma'lum ainan ne gudun tsayawan mu annabi ya nausa ya gaba ya hada kasan ya hada sama ya nausa ya fice wanda zai je anan zai dawo na can sai zai hide ya je hadewa ya kurin gaba ɗaya hada su ya yi tafiyan ba amma ba mu taɓa jin wanda ya wannan ba sai annabi kuma a halittar Allah ba wanda ya zo gurin ya fice fa ba abu dan jibrilu ya ce wallahi na raka ka tako dai annabi Muhammad zan kone to ya san aka gaya ma irin darajar da Allah ya wa annabi shi alƙalin ya ce min tanwini azimi qadari bima takillu bi alza har ya dakushewa zai yi wani har ya ma ya sai faɗi darajar annabi yau ya aka yare abinda har yamma da harshen annabi aka ya isi ya faɗi bayanin annabi abinda ka sani za ka faɗa harshen bai san annabi ba yi annabi ya san har ya yi san bai ne annabi ya ce la ya rauni hakikatu gairu rabi banda ubangiji na ba wanda ya sani to ta ya za a faɗa abinda ba a sani ba ne sai dai kwatance a faɗa abu zai ka sani za ka yi bayani a kansa to ba wanda ya san shi inda ka yi tsam da ranka ba wanda ya san annabi sani na hakika babu shi sai mahaliccinsa jiya kuma muku bayani kowane haske daga shi ne kowane haske ka gani daga annabi ne amma shi hasken fa daga Allah ne ba kuma wanda ya sani sai Allah to tunda baka sani ba me zaka faɗa a kansa sai dai ka faɗi abin da ka ji to abin da ka jin wanda ya jin ma kaman kai yake shi abin da ka jin a gun mutum ka ji shi ma kaman kai yake lamarinsa sai dai Allah ya ce wal aqlamu alqalama gaba ɗaya za su gare da alqalaman duniyan nan inda za ka rubuta darajar annabi alqalami zai gare bai isa ba فمنها فمنها ما سرى به تعالى في كتابه ونبه به على جليل نسابه ya daga cikin irin darajojin da Allah ya wa annabi ma zara bihi ta'ala akwai abin da Allah madaukakin sarki ya bayyana shi fi kitabi a littafinsa wana ba bihi Allah ya faɗakar ala jalilin sabi ga girman darajarsa wa asna alaihi wa وأثنى به عليه من أخلاقه وآدابه asna Allah ya yabo bihi alaihi ga gare shi min akalaqihi da irin ɗabi'unsa wa adabihi da ladubba wanda Allah ya bai wannan fa ya isa ishara da ɗabi'unsa da ladubbansa yadda Allah ya yabo a kansa ya isa aya وحرّ العباد على التزامه وتقلد إيجابه wahala wahala Allah ya motsa al'ibadi bayi ala iltizami da sulzumtu da girmama annabi wa taqalludi bi ijabi da sitara ta bi ijabi da amsa wa annabi sallallahu alaihi wasallam na'am فكان جل جلاله هو الذي تفضل وأولى
wa kana ya kasance jalla jalaluhu Allah mai girma da daukaka huwa allazi tafarrala Allah bai shi ya fifita annabi in ka ji Allah shi yayi halitta shi yayi fifiko to a kyale aikin na annabin ba na mutum bane na Allah ne yi wanda ya halice shi ya daga darajarsa wanda ya halice shi ya fifita ya kan kowa to al'amarin fa ka yadda da hikurin ba daga mutum bane shi annabi darajarsa ba daga mutane bane duk salatin da za mu yi ma ladan kanmu zai dawo shi darajarsa daga Allah ne wanda ya halice shi ya daga darajarsa akan kowa a dukkanin halitta babu irin annabi wanda ya masa wannan to al'amarin ya za ka yi Allah mun gode maka shi ne fifita yi a dawo min farali ya bayi falala wa aula ya jibinta masa ni'imomi a gare shi tun madahara ثم طهر وزكى
tun madahara annabi Allah ne ya tsarkake yi wa zaka ya ƙara tsarkake duk jikin annabi babu najasa babu shi komansa babu najasa shi yasa mutanen da ba su da rabo suka ga wai mani ya taɓa rigansu ya kankarewa har yanzu ake kankarewa naka najasa ne shi nasa ba najasa ba ne wanda tun da ake ba wanda ya taɓa ganin tsugunansa umi na aisha sai da ta yi tambaya ta ce ya rasulullah kullum kana cewa za ka fice ban ɗaki in ka fice ban ɗakin nan mun je ba maganin da ka yi tsugunnu ya ce umi na aisha mu wai taron annabawa daga mun zo za mu zauna ƙasa ne za ta zage ta ce tana neman albarka ita mata samu albarkacinmu da abin da ya fita kuma sai ta haɗi ba a gani bayan an wanke annabi sai da na ali ya wanke annabi ya gama daga baya ce bari in zo bayan an yi wa mutum wanka za a ga irin ko da wani najasa da ya zo ƙasan gurin duk ta ba komai ƙasa ta buɗe ta ɗauke kayanta babu ma komai ba abin da ma ya gani da ya dawo din babu sannan kuma baya da wannan ha'ila ya wanda kuna ji Allah ya tsaga kirjinsa ya fasa zuciyarsa ya wanke da ruwan zanzam aka mai da zuciyar aka mai da kayan cikinsa aka mai da kirjin ko a labari kun taba je an yi wa wani haka to ya ishe ka aya wanda Allah ya masa haka shi ne ya tsarkake yi ya wanke yi da aka zo aka ɗauki zuciyar ake gwadawa sai jibril da mikael suka canza mu gwada mu gani da goma na al'ummansa za su yi daidai da aka daura sai ya rinjaya aka ce to a daura- a gwada da ɗarin al'ummansa wannan sai ya rinjaya a gwada da dubu da dubu ya rinjaya sai mikael ya ce ka daina wannan gwaje-gwajen jibrilu in duk mutanen duniya za a gwada sai ya rinjaya duka ba ma duniya ba hana lahira ba abin da zai zai yi daidai da wannan zuciyan babu shi ai daga Allah ne Mhm.
ثم مدى بذلك وأثنى
kuma da ga zalika wanda Allah ya yabe shi ba wani mutum bane wanda ya dace shi ya yabe shi wasina kuma Allah ya yabo gare shi bayan ya gode masa ya yabe shi madahu bi zalika wasina alai Allah ya yabo gare aka ce yau Allah ne ya yabi mutum ai a suna ne kullum mutum al'amarin kuma ya fice yadda ake tunani saboda haka babu abin da mu ya kamata mu yi mu girmama annabi dare da rana sun ma asaba ثم أصاب عليه الجزاء الأوفى
kuma sai Allah ya ce bayan ya yabe ya ce duk wanda ya yabe yana da sakamako cikakke inna Allah wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allah ya yabe ya ce to ku kuma kun yabe kuna da lada cikakke duk inda ka jan ce lada cikakke aljanna kenan idan kana so Allah ya baka sai ka yawaita yi wa annabi salati ko a duniya wajen watan duniya ma ba zai ce kamar salati ya bare na lahira Allah zai ce a dinga yi masa salati Allah zai bada sakamako cikakke in da an ce sakamako cikakke rahmar ubangiji in kana so Allah ya saka aljanna kai sai wa annabi salati dare da rana kafin ka je lahira akalla a ce kai wa annabi salati kamar miliyan goma sha biyu ko miliyan talatin inda ka daure ka yi kafin ka je Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim ka dage sai Usman dan hodiyo saboda yi wa annabi salati aka ce mana sai da bakin sa ya farfahe yadda mota take cin taya haka shehu ya ci baki farfahe ma salatin annabi malamai sun faɗa kofar gidansa akwai rijiya in yi wa annabi salati ɗaya sai ya jefa tsakuwa ɗaya da haka ya cike rijiya maka ce saboda yi wa annabi salati to duk wanda ya zai kuma Allah zai bai sakamako cika ce
falahul faralu bada'an wa auda
falahul faralu bada'an ko duk wanda ya maza da yi wa annabi salati a nan duniya zai samu falala wa audan da makoma lahira a duniya da yi Allah zai ma dubi da rufin asiri in kana so Allah ya ma rufin asiri ma rufin asiri da yawa ka yawaita yi wa annabi salati in salatul fati ne gaji a baka izini da ijaza in jauhara ne ma ma izini da ijaza sauran salatai kuma ko babu izini babu ijaza za ka iya yi wa annabi don Allah ya ce kurin a gaida annabi Allah ya ba da izini kowa ya gaida annabi amma shehu tijani ya ce wannan salatai na ne na gaiba suna buƙatar izini da ijaza kamar yadda muka gani a cikin sa'adatu daraini fi salati ala sayyidil kaunaini to a yawaita yi wa annabi salati fa sosai wannan rayuwar ta duniya sai da yi wa annabi salati kai dai ka gude karfinka ba dan komai ba dan ka samu rufin asirin duniya ga salatin nari nan kai dubu saba'in ka maimaita in kai ka maimaita malami yana wannan Allah yadda ba zai ga talauci ba ga tunji na kai dubu tamanin ga yasu mulazim ɗinmu kai dubu goma sha biyu duk mun gaya mu ga salatul fati nan daga daure kai kamar dubu arba'in da ɗaya ka gani Allah zai raba ka da talauci ga jauhara na inda kullum ka dinga yin dubu ba fasawa kwana arba'in ka buga shi ka gani a buga shi a buga shi an taɓa mutumin ka na abuja a buga shi a buga shi kuran kar kai da wasa yanzu za ga Allah ya jijjige lamarin duk wani tarko ka fita dai ba maraya talauci ya zo har ya fara rena ka ya fara lebo ka ai idan sa zaka samu kaddakar ya ji duka kuɗin ya gudu nan gaba ka huta amma ba kana almajiri wayannan arnawan yan iska suna nan suna cin abinci suna ya kaje sabon gari a kano mutum a tsaye yana fitsari yana disko Allah bai hana yi ba kai almajiri zai hana ka yana dish dish dish dish kafiri ya zare alƙalamin sai yana fitsari a tsaye ma yana ci bare mu wanda muke inuwar inuwar annabi rayuwa har ya koma zai bada wahala mu rike salatin sa don Allah iman gayi ko mun gani a rubuce a nan duniya za a samu kyakkyawan sakamako wa audan da makoma na والله حمد أولى وأخرى
inda mutum ya zai girmama annabi a nan duniya ma sai kaga a godewa Allah wa kura a lahira wani hulhamdu fi ule wa lakira haka abin yake a nan duniya da kuma dan rayuwar ka zai zama abin godiya rayuwar zai yi kyau tarihin ka zai yi kyau ka zauna rubin asiri ka gama rubin asiri ka je lahira da rubin asiri zuriyar ka da ka bari masu dawoma cikin rubin asiri duk bayan Allah da kuke jin labarin su malam wane malam wane in ka ji mutum ya shahara sosai annabi yawa salati annabi yawa hidima sai duk wanda yawa annabi hidima Allah zai masa in dai ka tsaya ka girma ma annabi to Allah ya da sai an maka himma dare da rana ka yi wa annabi hidima in dai kana so ka zama da duniya nan duniya rayuwa ka sai ta canza kafin a je rayuwar lahira to haka ake kar almajiri mumini ya dinga kallon mutane Allah zai yi abinsa baya yi sai da dalili amma ka ajiye mutane a matsayin sababi da musabbabi a hakika kuma ka dinga duba Allah kai yadda Allah ya faɗa dare da rana hankalinka ya zama yana kan annabi Muhammadu ba ka ga idan mutum ya je Madina kai kallo mana naman kaza shi ne abincin kullum daga kaza sai shinkafa daga shinkafa sai kaza sai da na malam yan garin ma ba za a gan su ba har ka gama rayuwarka ka koma dan ka aikin hajji ba za ka yan garin madina ba duk wanda kake gani a masallaci ka zo na zo ne a yan gari wanda suka yi hidima suke sauke baki na za a gan su sai dai magarba yayi da azumi ka ga balarabe ya zo ya zubar da ya dan sai wani guri a masallacin shi ma sai ya dan biya kuɗi sadakan ma ya ce a bani daga nan zuwa guri kaza sahu kaza zuwa kaza shi ne maza zai zo da yayin sa malam an shimfiɗa safara ka ga ga ayaba ga abarba ga inabi ga tufa ga gwanda ga duka kayan buɗe baki kala kala in ka ɗauki ɗaya ka sa bakin sa shi kenan alhamdulillah su kuma saboda kar ya samu ladan da yawa da kun ɗauka uku hudu za a ji a zubar ya yi haka kan ladan ya masa yawa ka ci da yawa ina kayan da aka zo aka zubar muku a gaban ku daga nan zuwa nan ya fi kayan miliyan goma amma in dai suna kallon sa da yayansa ka ɗauki dibino da yi burinsa ya cika alhamdulillah wani ma ya ɗauka mutum biyu ku sun gama kudin sai dai ka gane da kayan nan sun zama gumama zubar shi za a yi ba nigeria ba ne hidimar annabi ce ana annabi hidima abin da za ka ji ya baka gani kullum akan yi suke kuma haka suna ezin daga sun fita esi sai aljanna mutum yana fita ya fi malam sai aljanna yana fita sai a garin yake kan da yake ma fa mutum bai taba zama ba AC ba mota AC gida AC wani ba a irin mutanen Madina ba wani sati za ka yi ba gan shi ba in ka gan su a masallaci annabi ma balaguro za su yi kurin sun zo sallama ne sun suka dan duba zaura suka yi sallama sun fita balaguro a nan ne ma za su zo masallacin rayuwar duk tana mota malam sai ya mutum ya ga gidansa a kulle shiru da kake ga gidan kaman ba kuwa balarabe yana nan a kwance malam ga kayan abinci kala kala yana kwance yana kallon talabijin ɗinsa kawai yana shan yafi sanyi kala kala ga gwanda ga tufa ga ayaba ga nama a firji ɗanyen nama malam an yanka su a sa shi a firji kala kala daga an zaro wannan an gyara kuku zai yi abinci ana sa nama an an fitar da nama ma sai an dan shanya shi saboda kankara akwai shita na wuta wanda zai dauke kankaran sannan a gyara a miya fresh mutum ya dan ci loma biyu ku ga shayi kurba biyu ku ne da gurasa mara suga mun kaga bakin mutum kamar kosai saboda jin daɗi Allah kamar kosai ya tsir bakin mutum ma fatansa wannan ka gani kamar madara an tashi daga jan ma zama fari an bar ja'ai a mutum ne a nan bakin fata ne ya ji ya yi kyau sai a ce wani ya yi ja so su ja ma ja ne an tashi daga ja sun wanka ce musu sun yi ja sun yi fari amma kai ka ce kai fari to kai ka kode talauci in dai bakin mutum aka ce ya yi fari to ba yabo ba ne kodewa ne amma farin jan balarabe ai fari yake koma kamar madara kalan malam fatan nan kamar yau ya zo duniya kaga nan gayin sai iska yana dauka lau lau lau lau lau daga ganin halittar san ba dan ma Allah ya sa albarkacin annabi ba mai Allah zai yi da kai ko me zai yi da mu Allah in kaga yo halittar mutum ma malam gashin kai malam kamar na mace sai ya zo nan kuma sai a dan rage a haske mayan fal haka gayin nan za ga mutum yana kadawa in ka duba fuskarsa gayin da zai fito maza a haɓa shayi a kwance malam kamar na wani isgar doki nan haɓarin ka gani in gemu zai bari daga nan zai kai littafi na gayi mai lauyi ba karangiya ba ni da kai ba dan darajar annabi ba ma san da masu karangiyan gayi mu gode wa Allah da yake mu al'umman sa ne mu je
ومنها ما أبرزه للعيان من كلقه على تم وجوه الكمال والجلال
ما أبرزه إذا أبن الله يبين للعيان لذن إدو min kalbi ka duba irin halittar da Allah ya wa annabi mana ala atammi wujuhil kamali bisa ga cikar fuska ta cika yau in ka duba halitta san kana tunanin halittar annabi har rayuwanka zai kare don ka gani ba yadda za ka faɗa shi ba kaga shi ba dogo ba ne nawa shi ba gajere ba ne to yaya yake in ka ce tsakatsakiya sai ya ce ya baka faɗa gaskiya ba shi ba dogo ba ne tsakatsakiya ai baya nan baya nan kenan to a yaya yake shi ba dogo ba ne shi ba gajere ba ne to kai saka sani sai dai ana nasabta dogon takan akan gajarta idan wannan kuma ka sani mutumin da bai riga doguwan ka kawo yasa zai dan gile zama gajere ba kuma tela ne ya rage rigan ba al'adar riga tun da an saka shi ba an saka shi amma annabi yana sa dogon riga sai ya tattare ya zama nan kuma kaduwa ba tattara ko ba inda aka yanki amma ya cire ya baka yana nan a dogon sa amma abunsa ba dogo bane kuma idan Allah ya halice ka dogo kafi ido kana zuwa gunsa kana zuwa gunsa da ka kana kirjin annabi tsawon naka babu in kawai sai ya kai haka kana kai ka kalla annabi duk tsawon ka kana zuwa kana gajarta kana gajarta ka kare da iya kirjin sa kake wadan ya zo gunsa sai ya zo ya zo kirjin sa Allah ya daga yi wadan a nesa ne kana zuwa gunsa kai ba wada bane sai ka bar gurin sai ka bar gurin kuma ya sa gajeriyar riga sai ta zama mai tsawo mutumin da yana tafiya hankali sai kun yi gudu sai kun yi gudu da gaske kuma za ku yi gudu shi a hankali yake tafiya haunan yake tafiyarsa kuma in ya taka rere ba ka ganin gurbin amma ya taka dutse dolensa sai ya lode in dai taka dutse sai ya lode a rere ba za a ga kafansa ba wanda ba shi da inuwa duk ranar nan bai da inuwa ya fi ranar haske ya fi rana ya fi wata ya fi taurarin falaki abin na haske babu inuwa tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ba yadda aka ya kaga inuwansa dai babu shi duk inda zai tafi kuma gaga jamare ya inuwantar da gurin kar ya ji ranar ko dama ba ranar to al'amarinsa a yadda Allah ya halice inda ka duba ka yi kallo ka yi tunani fuskarsa fa ba kewaye ke rawun ne ba in kaga irin fuskarsa to danginsa ne mutum ko sharifi ne ko jininsa ne irin su shehu tijani jikokansa ne yasa ka ga fuskar ta yi kwaikwayo da na annabi inda ka yi auna ka gani in ya zauna duk yawan sahabban nan kowa yana kirjinsa ko yaya kake yanka za a kirjinsa kake inda an zauna shi kadai za a gani ba za a ga kowa ba wanda idan yana nesa duk mutumin da yake nesa ba a ganinsa sosai banda annabi shi annabi yana nesa kamar wata ne hutu a gabar in wata ya fito a gabar ba cewa kake a bayan garin ku bane je ka bayan garin naku za ka gan shi kalla ka je ga wata ya fito a bayan danga to haka annabi yake yana nesa in duk duniya kun taro yana nesa sai kowa ya gan shi tal kuma kaman kai kadai kake kallon sa wani ba zai tare ma wani ganin annabi ba shi ba a tare shi kuma ya zo kusa ka gan shi tarwai kowa yana iyanan ɗansa ba hire zaman haka ba ba kujeru ne irin na irin wanda suke wasu guri a yi kasa kasa ba ko an zauna Allah zai gyara ku kowa yana kasa yi kada yake kallo duk yawan tare nan wani ba zai tare ma annabi ba kuma yana tafi Allah yake karka wahala ka daina waiwayawa ta baya ma gani yake
ألا أتم ألا أتم وجوه الكمال والجلال وتغذيسه بالمحاسن الجميلة والأخلاق الحميدة وتغذيسكم الله يا كبش بالمحاسن الجميلة da kyawawan ɗabi'u wa akhlaqi da ɗabi'u mahasini kyawawan tadodi wanda suke jamila masu kyau wa akalaku da ɗabi'u alhamida abin godiya wal mazahibi lil qarimati wal fara'i lil adida mazami da yardaddu shine mazami alkarima wajen kauloli Allah ya zabe da yardaddun kauloli wannan mazami yardaddu karima din ba karamci bane kauloli wal fara'i kuma Allah ya zabe da falala adida masu yawa falala ba iri da ba wata rana yakin tabuka rana ya kai rana ba raƙum ya ke yankawa a sha ruwan tumbin amma sai na hukar ya zai same shi a rasulullah ya ce wannan haƙurin da za ka yi fa jama'a ba za su iya ba a roƙa mana Allah mana ba mu ruwa ya ce abokar zamanin rani sai a to kai da Allah ne ai gun ka muka zai rasulullah kai ya haƙuri ya ce ba za mu iya ba kuna ba mu ruwa muna tare da kai yi ruwa ba mu yadda ba kai a ba mu ruwa kuna ya rasulullah zamanin rana ne karau shi annabi ta tsaye ke ne daga hannu ce Allah jama'a sun nemi ruwa za a ya da ya daga kurin sai duniya ta amsa ana daga sai aka amsa sai aka ji ruku kuku saboda ladabi kafin ya mai da hannun ruwa ya taba hannunsa kar a ce ya sauke bai zama ba gun Allah ya laifi shi ruwan mala'ikan da yake kula yana wasu harkokin amma an bari yana dagawa an zo duk inda kogin duniyan yake an ja shi yana zaukewa malam sai ruwan ba ka iya ganin gabanka kowa ya iba ya ya ƙoshi duk bukatan da za a yi da gama ya daga hannu ya ce sai Allah ya isa a tsira haka da haka tsayar iya sojojin a iya na ruwan yake yanzu ya nema yanzu aka yi ba sai an jima ko ɗazu ba shi ne mai Allah yadda yake so haka zai kurin yana ɗan jan mutane ne su samu lada mai wannan al'amari ya girma
وتعايده بالمعجزات الباهرة وتعايدي وان ده الله يجي قرففنسا بالمعجزات الباهرة ده معجزة ما سرن جاي معجزة كلا كلا ودرن ياجي annabi zai yi tugunno sai ce jafar bin abi dali ya ce kaje kaje da wannan itaciyan da wannan itaciyan su zo na kiransu itacen da ya gaya masa ya yi fagan haka ya yi haka da kansa bai itacen ya yi haka yadda ake jan rogo a ƙasa da ya haka sai da ya dago da jijiyansa na nan yi kansa da ya haka sai da ya dago da wannan jijiyan sai ya yi haka ya dago jijiyan gabar ya koma ya yi haka ya dago na yamma ya jijjiga kansa ya cire kansa dole su yi kadai yake aikin al'adan itace sai an kama yi ba a kama yi kurin ana kallon sa ya zauna in ya isa ki yi itacen ya zo wannan mai ja jijiyar sai ya zo suka sa annaba a tsakiya annaba zai sun kuya sai kama rehin ya dan yaka sai suka yi kasa da resunan su sai rehin ya zama kamar buka kif sun kewaye ko ina da ya gama tsugunan sai ya fito shi kenan suka mai da rehin su sama wannan itacen ana gani ya koma yana ta da ƙura wannan yana ta da ƙura da suka je suka dan yaka kowa ya kafu wanda yake da wannan mu'ujizozi masu daraja wanda Allah ya girmama shi da shi na'am na'am wal barahin al wariyat wal karamat al bayyina barahin da hujjoji mabayyana wal karamat al bayyina da karamomi wanda suke a bayyane a fili allati shahada man asarahu wa ra'aha man adrakahu wa alimaha ilma yaqinin man jaa ba'dahu
alladhi shahada man azara wanda suka zauna da annabi su gani suka yi ido da ido da abin da muke faɗi mutane sun gani ido da ido wara'aha sun gani man adraka wanda suka riske shi wa alimaha ilman yaqin su kuma sun sani ilimi ne yaqini man ja ba da wanda suka zuwa baya ilimi suka gani a littafi ga yadda aka yi hatta inda ilmu haqiqati zalika ilaina wa farat anwaruhu alaina hatta haddai inda ya ilmi hakikatu zalika wannan ilimin ya kai ile na gare mu gashi mu ma muna faɗa yau ga littafin a shafa a gaban mu manya sun yi aiki malamai sun tato mana sun haɗo sun tara yau gashi mu ma abin ya zo muna faɗa Allah ya saka su alƙali da alkhairi shi ma Allah ya saka malamansa da alkhairi malaman na zama Allah ya saka malamansu da alkhairi abin da za mu faɗa yau abin da muke jin labari yau ya zo hannun mu farar anuwaru wannan hasken kuma gashi ya shegu alaina gare mu ga inda za a gane haƙƙin ya sheku gare mu muna zaune lafiya ana zaune kamar zamanin sahabbayan ka duba ana zaune sharau wannan zaman da kuke dan annabi fa Allah ba zai bari ba ka zo tun da safe ka wuni dan boko ya je ofis ya zauna kujera ya zauna dan gwamnati kai kuma ka zo mu wuni da kai ka zauna dan annabi kurin ran tambaye ka kaje aikin annabi kake aikin Allah kake ka zauna dan Allah dan annabi ya ji dadi to mu je sai mun je kan ku gode wa Allah tun da kuka zauna sojoji ne kuke wa Allah aiki ya ce ku so annabi kun so masa annabinsa wani abin da muke ga haske ya zo ya shafe mu ai
sallallahu alaihi wa sallama kasira
sallallahu alaihi Allah ya dana tsira alai a gare wa sallama mai yawa kasira mai yawan gaske
حدثنا القاري شهيد أبو علي الحسين بن محمد الحافظ قراءة مني عليه قال حدثنا أبو الحسين بن مبارك بن عبد الجبار وأبو الفرد أحمد بن خير قال حدثنا أبو يعلى البغدادي قال حدثنا أبو علي السني قال حدثنا محمد بن أحمد بن محبوب قال حدثنا أبو عيسى بن ثورة الحافظ قال حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
wanda ya mana hadisi da alƙali yake cewa alƙali shahidu alƙali shahidu ya mana hadisi abu ali baban ali al-husaini sunansa na yanka bin muhammad al-hafiz shi kuma ɗan gidan muhammad ne mahaddacin hadisi wanda malaman hadisi sun fi kiransa da al'andalusi an fi saninsa da ibn sakara dan malamai sun ce yayi shahada gun da ake kiransa da sagaru andalu a can lungunan andalusiya yayi shahada yayi wafati hijira na annabi yana shekara ɗari biyar da goma sha hudu kuma Allah ya yi malami ne na sanin ilimin hadisi bi qira'ati minni alai yace da karatun da hiya karanta da ni zuwa gare shi qala hi kuma yace haddathana abu husaini mubarak baban husaini ne mana hadisi sunansa mubarak ibn abdul jabbar bin ahmadu alhammami yana daga mutanen alkhairi da gyara haka ibn makula ya faɗa a cikin littafinsa na ikimili wa abu farar da kuma abu farar ahmad bin kairun shi ma shi ne mana hadisi malaman hadisi sun ce siƙa ne amintacce ne ya zo a cikin littafin mizanul itidali ya yi wafati hijira na annabi yana shekara 488 Allah ya karɓi ransa ƙala kilahu masu bin suka ji haddasa na abu ya ala abu ya ala ne mana hadisi al-bagadadi mutumin birnin bagadaza shine ahmadu dan abdulwahid dan muhammadu dan jafaru wanda aka fi sanansa da bi ibn zaujil hurra ƙala ya ji haddasa na abu ali sun ji abu ali ne mana hadisi mutumin birnin sinji ana nasarta zuwa ga wani gari sunan garin sinji marwa kala ya ce hadasana muhammad bin ahmad muhammad dan ahmad ya mana hadisi bin mahabubu dan mahabubu dan abbas al mahabubu mutumin birnin marwazi ne kuma a tajiri ne dan kasuwa ne amintacce shi yake rubuta hadisin abu isa turmuzi in dai turmuzi za ka ji zai rubuta hadisi za ka ji ce Ahmad ibn Mahabubu shine rawun turmuzi kamar yadda Yahaya dan Yahaya al-Andalusi yake rawun muwadda to shi kuma Muhammad Ahmad dan Mahabubu to shine rawun turmuzi daga kaji Ahmad dan Mahabubu to ba daga nesa ba za ka ji an ce turmuzi ne yace kale ja dasana Abu Isa ibn Saura Abu Isa dan Saura duk lokacin da ka ji wannan ana nufin Imam Turmuzi ne shine imamu turmuzi malami ne na hadisi na ce buhari musulun tun allah da za ka ji an ce turmuzi daga turmuzin nan za ka ji an ce nisa'i kuma sai ka ji an ce abu dauda ta yi turmuzin nan daga malaman na hadisi guda shida shi turmuzi ya yi magana turmuzi ne zanda da mukalai ta hadarsa na isyaku bin mansur malam isyaku dan mansur shi kuma shine malamin turmuzin shi wa malamin turbizin ya ce haddasa na abdulrazak ibn hammam abdulrazak dan hammam dan nabiu shine ya masa hadisi shi kuma yake ba mu labari ya ce an ba'ana ma'amar ma'amar ne ba mu labari ana kiransa da ma'amar ibn rushidi abu ubatul basri alimul yaman shine malamin birnin yaman ma'amar dan dalabar ilimin sunnatu mata hasan shekaran da hasan basari ya rasu shekaran da hasan ya rasu shekaran ya fara neman ilimi wali a arba ayar sanatan ya jibinci shekara goma sha ɗaya an katada ya ji daga katada katada ya ji an anas daga anas shine hadimin annabi wanda annabi ya masa addu'a shine ibnu karimu nabi sallallahu alaihi wasallam wata tarjuma mun sai yana nan da yawa anas din dan yana wa annabi hidima zai da ya je shekara goma ya ce shekara goma nan annabi ya ce masa in ko a'a ban me yasa na bar kaza ban yi ba ko na yi wani abu annabi ya ce me yasa ne kaza bai yi ma haka ba sai da muka je shekara goma shine wata rana mahaifiyar anas din ta zo gurin annabi ta ce ya rasulullahi hada mun ka anas ka roƙa masa Allah mana Allah ya masa arziki shine daga hannu ya ce Allah kai wa anas arziki to anas kuma nan gaba ba komai ya taba arziki ne dan ya je kasuwa inda ake sai da kaya idan yan kasuwa sun zazzauna shi anas a juji zai zauna amma mutanen za su bar ko ina su dawo jujin a nan jujin kasuwan zai dawo saboda yawa ya gwada sai ya tara ƙasa a kasuwa ƙasa zai tara in ya tara ƙasansa za a dinga siya kuma in dai ƙasa ya tara ƙasan ba za a ɗebi na layin ba sai dai an zuwa sai ƙasansa a ce ƙasar nan nawa ne gari kuma ƙasa a zuwa ka tara ba za a yi amma ko ƙasa ya tara sai an siya Allah ya masa arziki da ya rasu da addu'ar annabi ta biyu ana tona kabarinsa zinariya yake sama kabarin wannan tonan da za a yi sai a in maimakon fitar da ƙasa to zinari za a zubar da haka aka tona in ka ji abin da matansa suka dauka na daraja sai ka ji irin abin da suka samu yana da yawa karshen rayuwarsa ka san abu surayen can a kasar kuba a nan ya zauna allah ya karɓi ransa da hajjaju ma har ya taso masa sai abdulmalik bin marwan ya yi hajjaju gargaɗi ya ce kamar da hannun hankali da anas dan maliku ka shayi kanka da shi hadamin annabi ne da kuma ya yi niyya ma zai bar can ɗin kuma zamanin ma'auya Allah bai yi ba dan zamanin ma'auya ma'auya ya kira shi zai shawarce shi sahabin annabi ma'auya sahabin annabi sai ce Anas ina baka shawara kan abu kaza ya kake gani da ma'auya ya tambaye shi a ga hadisin annabi ga yanda annabi ya ce ga abin da annabi ya ce sai ma'auya ya din ya ce kai ni a ra'ayina na ga ce kai ina ce ma hadisin annabi kana ce min ra'ayinka dan Allah ya mai da kai shugaban kasan duniya yace wallahi na rantse da gaba zan zauna inda kake ba ma ya ana ga ma hadisin annabi kana ce min ra'ayin kai shine lokacin zamanin sayyidina Umar ke sai baro Madina rana tsaka haka ga Umar ya bar can Iraki Bagadaza ya bari kai da ya bar can Syria kai can Iraki zan ce tunda zamanin mulkin Bani Umayya ne to kenan sai dawo da ya dawo a gan shi shike na mawuya yana siriya sai ya dawo a gan shi a madina sai na umar ya ce anas ya kai kabar can siriya kuma yau ka dawo nan ya ce ga yadda muka yi da ma'auya ga yadda muka yi da shi saboda haka na yi rantsuwa wallahi ba zan zauna inda zai zauna ba ma sai sai na umar ya ce ka koma siriya ai irin ku a gani in ana ganin ku a guri ko barna aka rage bai ci gaba ba a yance muke addini ganin kudin zai sa wani abin a bari barna tana tafiya ko barnan kuka dakile ma zaman ku zai amfani ko ma can sai abin da kan fara rantsuwar sai ne ya koma ya zauna ina fata kun fahimta to ya ji yana cewa
أن النبي صلى الله عليه وسلم
النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بالبراق ليلة أسري به ملزما مسرجا فاستصعب عليه أوتي بالبراق أنزو هذا النبي براك saboda saurin tafiyansa da walƙiyansa ne za a ke cewa buraka da dabba ne shi wanda ya ɗara doki ya ɗara jaki bai kai doki ba ya fi alfadari amma bai kai doki ba haka burakan yake kuma yadda dabban yake fuskansa na mutum ne yana da fakafakai kowane tsakanin fagafaki Allah ya masa ado da taurari kuma ƙafafunsa nan an yi masa ado da zinari nan ma haka daga gani fuskan nan mutum ne bayan na doki ne jelansa kuma irin na sa ko inansa kuma haske duk inda zai yi tako da iya ganinsa iya nan takunsa zai liya amma dalilin da ya sa aka ɗauko wannan burakan aka je da jibrilu ka je gidan aljanna ka nemo buraka wanda annabi zai isra'i da to yi ne jibrilin da je gidan aljanna yana zuwa sai ga wani buraka sauran burakokin suna tsalle to yi wannan ya sa kansa ƙasa yana ta kuka sai jibril ya raba kusa da ya tambaye ya ce kai baraka me dalilin da kake kuka ce ya jibril ni tunda naji sunan annabi wallahi san sai ya fada zuciya na yace yau da ka zanna nan shekara na ba na cin ciyawa ba na yan ruwa tunanin annabi nake to ka san kuma aljanna ba za a mutu ba sai dai kai tara ma a mutu wallahi shi ana nufin abinci in ji burakan ya gaya jibrilu idanun dawa yake saboda tana annabi muhammadu to sai masu tsalle-tsallen duk ya bar su ya kama wannan burakan ya kawo ce to yau dai bakin kukanka ya kare ya mu za mu ɗauke ka mu kai ka annabi zai yi tafiya da kai wanda kake jin sunan naka za a kai to da aka kawo shi din shi bai san duniya ba shi buraka sai aka ɗauke daga aljanna aka kawo duniya da aka kawo duniya wannan da rawan da yake fa shi ba an masa alƙawari fa annabi ne zai hau kar fa wani ya hau fa wanda ba fa annabi ba fa ka ji dalilin wannan rawan da yake ya kasa tsayawa guri daya to yi ne an yawwa a utiya bil buraki mulajjaman da linzamin sa mukhrijan tasirri fansa asaba alaihi sai ya kiyawa guri yana yana tsalle tsalle din nan to tun da an ce masa wanda kake neman ne to yake tsammanin shi wanda zai hau kan nasa annabi ne to amma sai da aka gane da yiyan da ya bi ganewa bari ka ji abin da aka ya masa don ya samu zuwa ya ka ce da hin فقال له جبريل أبي محمد تفعل هذا
فقال له جبريل dan جبريل ya ce abi rasulullahi to yana cikin shakku ne saboda manzannin Allah da yawa sai da ya faɗi gundarin sunansa abi muhammadin yanzu ke buraka ga annabin sai ta ce yau wato alhamdulillah tun da ta ji sunan dama so ta je ta ji shi din ne ko wani ne abi muhammad yanzu da anai muhammad ta bala haza zaki haka to dama burin ta ya cika baya so ne wani yahu bayan wanda ba annabi ba فما ركبك أحد أكرم على الله منه babu wanda ya huki mai daraja kaman kaman shi babu shi ba mai daraja irinsa to ya aka yi قال فرفر عرقا daga nan kurin duk sai gumi yake to bura gumi daga jin sunan annabi duk gumi yake so wannan ko ba da shi yake da mu ake yi mutum ne guda ba ya ji sunan annabi ya dau tsini duk jikinsa gumi yake so to ai mun muka ji sunan ya kamata mu yi kuka dabba yana jin sunan annabi duk jikinsa ba ba inda gumi bai keto ba ba hawansa aka yi aka ji wahala ba jin sunan annabin kwarjinin sunan da sanin darajar sunan annabi da matsayin annabi da ta ce abi muhammadin ai daga nan sai ta ko ina gumi ya ceto masa to wannan kuma mu ake wa nuni in dai dabba zai ji sunan annabi gumi ya ceto al'umman annabi ya ji sunan annabi yayi kuka mana wannan ita ce mahallin shahid
الباب الأول to ai ma zai iya nan ko in dai da kwarjinin sunan ai ba ma yi gaba ba yawwa sai a tsaya iya ne an kama la ilaha illallah muhammadu rasulullah to rage mana baba in ba ka ba ya raba ba yanzu za mu gama da yanzu da ragowar lokaci sai ku dan shirya littattafan ku tun da kamar lasar ɗin kaga wanda yana da ɗan tsumuri zai ɗan zingina an ba da izini kowa ɗan gyara littattafansa